إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر أسبر قيا قوة الربيع الأول shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 16 ga watan Satumba shekarar miladiya ta 2023 wannan shine kaset na 51 cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin As-Sunna wallafar al-Imam Abu Bakar Ahmad ibn Amr ibn Abi Asim rahmatullahi alaihi ibn Abi Asim ya rasu shekara ta 200 ne da 87 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wannan littafi nashi ɗaya ne daga cikin muhimman littattafai waɗanda su ne manazarta ta farko wato primary sources waɗanda ake cirato aqidan magabata na ƙwarai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da tabi'ai Allah ya ƙara musu yadda Allah ya ƙara mai tsira da abinci ya idan ba manta ba a darasin da ya gabata mun karanta wani dogon hadisi wanda shine hadisi mai lamba ta 649 wanda ya zo daga Dilham, Dilham ibn al-Aswad ibn Abdullah zuwa ga ainihin wato Laqit ibn Amir wanda mun ji magana akan isnadin hadisin da malamai da suka ce hadisin yana da rauni da kuma wasu wanda aka samu suka karkata zuwa ga inganta shi ba ƙarshen hadisin sai malam Abubakar ibn Abi Asim ya ce qala Abubakar kana indana shaykhun bil basrati an ga wajen ko ya ce mun kasance muna da wani shehi wani malami a garin basara wa kana kabirar sinni malami ne mai yawan shekaru dattijo ne sahiba ghazwin wa khairi kuma mujahidi ne yana zuwa jihadi kuma mutum ne mai alkhairi yuqalu lahu ana ce da shi an-nadr ibn tahir abul hajjaj an-nadr ibn tahir ana mashi alkunya da baban hajjaju al-imamu ibn adiyin ya ambace shi a cikin alkamin fi du'afa rijal wa min qablihi al-imam Abu Abdullah al-Bukhari a cikin kitabut tarikh duka sun ambace shi har Bukhari ke cewa wa kana imama masjidin bi Baghdad ya kasance a wani lokaci limami ne a wani masallaci a cikin garin Baghdad Ibn Hibbana a irin ɗabi'arsa ya ambace shi a cikin kitabut thiqat haka ne Ibn al-Jawzi shi ma ya ambace shi a cikin ad-du'afa hakanan al'imamu asaji shi kuma ya mace makaryaci kamar yadda kuma ibn adiyin yake cewa kana ya surukul hadith wannan mutumi kamar yadda aka shafa da dama in ka ji an ce malamin hadisi mai rauni ko kaza ba ana nufin wani ɗan kuci ku bamu ne kawai a gari haka ba a malami ne kamar yadda ka san sauran malamai ma sai zama yana da wannan matsala ko yana da wannan tataɓarza ka ji don haka ka ji wannan malamin ibn abiyasin yana ce mana mutum ne mai shekaru mutum ne wanda yake mutum mai karantarwa mai jihadi mai alkhairi ya ce malami katabna anhu hadithan kathiran an abi awana mu su ibn abiyasin mun karanta hadisai da yawa a gunsa waɗanda yake ruwaito mana daga su abu awana wa sulaiman da sulaiman wannas da wasu malaman ثم أخرج حديث دلهم بطوله da muna jin waɗancan hadisan a wurin shi lahiya lau kawai sai muka ji ya fitar da wannan hadisin na Dilham ibn al-Aswad dogon hadisin nan haddathani bihi an Dilham sai ya bani hadisin daga Dilham fa qultu lahu sai na ce fa anna laqita Dilhaman amma alaga ta malam wannan malamin da kace malamin ka ne a ina kuka gamu kamar da malama hadisi suka saba sammulana rijalakum sai ya tambaye shi tunda mun san su wane ne malaman ka su Abu Nu'aymin da su Sulaiman to wannan kuma a ina kuka gamu da shi qala kawai sai ya rufe ido yace kadima alaina ma Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam eh ai ya taba zuwa garin mu ne ya tarar da mu shi da malam Sulaiman Abdurrahman dan Zaid dan Aslam fa nazala mawdi'an qad sammahu ya sauka a wuri kaza ya faɗi sunan wurin fasa'altu sai ni ibnu abi asim nace Allah ga wata malam fa ma sami'ta ahadan yadhkuru anna abdurrahman ibn zaid aslam qadimal qadimal basra fa ma sami'tu ahadan sai naje ne ta tambaya tunda na tambaye shi na ce ina kuka gamu da malamin nan ya ce ai malamin sun zo garinmu ne basara kuma tare da wani ya ce to sai na je ina ta bincike ina tambaya gun malamai da ɗaliban ilimi da masana don Allah akwai wanda yake da labarin lokacin da Abdurrahman ɗan zai ɗan Aslam ya zo basara ya ce fama sami ito ahadan ya zukuru ban ji wani na ambatan haka wa Abdurrahman fi shurati lauƙadima lakataban anhun nasu kuma abdurrahman ɗan zai ɗan aslam da a ce a tarihance ya zo basara to da mun ga malamai da suka je suka zauna sai ka tuwa gunshi domin a ɗabi'anci malami mashahuri irin wannan zai yiwa ya shigo gari a ce kuma ya shigo ya fita salin alin ba a sani ba akwai ɗalibai da malamai da 'yan riwaya da 'yan ganin kwakwab da dole za su je masaukin shi ko da arziki ko da tsiya sai ya ba su hadisi kuma za su dinga itilaji da cewa eh mun koyi hadisi a gunshi lokacin da ya zo gari kaza duk malami da ya shiga gari a al'ada to za a samu labari ai wani malam wana ya zo kuma shikenan duk za a tafi aje a tare inda yake tun da can har yanzu aka aiki kamar yadda muka sani ko yanzu akwai wani malami da duka muke shauƙin mu ganshi a garin na Zaria ran da muka ji labarin ya zo duk mu ɗalibai da ustazai da malaman mu da yan kishin addini da yan agajin mu duka ba haka ake yin dango aje a tare ba ce ai malam wana ya zo duk wani malami da zaka bincika a tarihi haka ake mishi duk garin da yake malami bai shiga gari kawai ya fita lafiya ina nufin wai a ce kawai ya shiga ya fita kamar yadda zaka je Kano ne kai sai ka ba wanda ya san ka zo sai in ka ga dama a san ka zo ko to malami da sarki ba sa shiga gari haka nan kawai su fita lafiya da dole a san sun zo ce da haka na bincika ba wanda ya san ya zo sai na san cewa ƙarya malamin ne mu summa waqaftu min hadha shekhi ba'du alal kadhibi to na kama shi da ƙarya ta daya ana nan sai na dinga muraƙabar maganganunsa sai na gane ashe akwai ƙarerayi a ciki sai na kama shi da ƙarerayi wa ra'aituhu ba'da ma kaffa basarahu daga cikin ƙare da aka kama wannan malamin da ita daga baya ya makance bayan ya makance wa huwa yuhaddithu anil walid ibn muslim wa an ghairihi bi hadisa laysa min hadisi yana zuwa ya ce hadisai daga alwalid dan muslim da ma waninsa hadisan da kuma mu mun san hadisan su walidu mun san ba sa ciki wata taba'a fil kadhibi daga nan kawai ya zama makaryaci malam yace nas'alullah al-isma muna neman Allah ka tsare mu daga wannan mummunan hali domin ya daga cikin hali mafi muni da za a samu mai karantarwa shine dinga yin ƙarya kowace iri ce jama'a mu yi kokari mu kiyaye ko malamin islamiyya ne kai ko malamin boko ko lecturer ballantana malamin addini ballantana mai wa'azi ballantana mai huduba ka raba bakinka da ƙarya me zai hana me yasa ka rabu da ƙarya shine ka karantar da iya abin da ka sani a littattafai da abin da malaman ka suka koya maka da abin da nazarin ilimin ka ya kai maka ka kiyaye labarin da za ka yi ta ji ai an ce ma an yi kaza ai an bugo waya an faɗi kaza ai a gari kaza ma an ce kaza kaza ka dinga shiga cikin labarai da mutunci da da, da, halayyar mutane to wannan duk wanda kamar da annabi yake cewa duk wanda yake ba da labarin duk abin da ya ji da annabi ya cewa na ishe shi ƙarya kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a a ce duk abinda wata mata ta buga maka waya ta ce sun yi rigima da mijinta kai kuma sai ka zo ka juye a majalisi ko baka ji ta bakin mijin ba mafi yawan matan da suke bugo waya ka tabbatar da gaske su mafi karanci ka ce majhulai ne baka san su ba ta kira ka daga Sokoto daga Akwanga daga lafiyan bare-bari daga Mubi daga Sambisa waye sani ko ko mutunce ko aljana ce ko namiji ne ko mace ce ko ta yi maka message ka san wace ce ita kawai shi kenan sai a ɗauka a ta faɗa ana sallallami a ɗauka kalamun ne musallamun abin takaici kuma ha wannan ya waye gari ya zama kuma shine shine ke cinye kashi kaso mafi tsoka na zaman karatun in ka cire hudwatul haja da kafaratul majlis za ga percentage din surutun da yake wanda ba karatu bane yafi yawa wataƙila saboda awam mun fi son wannan sai malaman suka biye mana da wannan shi yake trending shine zaka dinga gani a YouTube shi za ka gani an yayyanka a mai suna wannan abin da mutane suke tiktok shi balantana kuma facebook wanda ta fi kama da normal gari dama shi ake yayyankawa shi za a yi ta sharing a status to tunan shi ake so kuma dan adam allah jirabce mu da san abin da mutane yan uwanmu suke so za ga shi sa kowa sai yake yin shi wanda bayi kuma sai a kaman ba kauye ne kaman bai sa abin da yake ba kaman wannan mutumin na da ne karatun shi babu wani armashi ba caji a ci ba caji duk kawai sai dai takhriji mutane ba su san irin wannan karatun to kaji daga nan ne mutum yake zamewa ya zama yana yin ƙarya tun yana faɗan labaran da aka gaya mai sai yanzu yana kirkiran nashi to kuma da zaran ya fara daya kaga wannan yayi guda daya ta zai ta Abraham dan zai dan Aslam aka kama shi da wata aka kama shi da wata har ya zama hatta yuktaba inda Allah kadzaban har mutum ya zama an ruta shi a wurin Allah matsayin makaryaci to a lokacin ne zai dinga yin ƙarya ko da bai bukata zuwa ga sai ya ƙarya kawai sai ta zama jinin jikin shi ko da a inda bai dace ya ƙarya ba yana da labarin gaskiya da zai fara sai ya fara na ƙarya to abinda nake yi wa kaina nasiha da sauran ƴan uwa ɗalibai shine duk malamin da ka fahimci na ƙarya ka kyale mai ilimin shi zai baka ilimi ne wannan da guba duk malamin da ka fahimci wane yana yin ƙarya ya tabbata ko to mafi a'ala shine ka kyale mai ilimin sa kai bata maka ɗabi'arka kai bata maka tarbiyyarka domin duk abin da ya faɗa zaka dinga zama cikin shakka game da shi irin yadda ake cewa 'yan siyasa ko wanda in ya ce yanzu karfe tara da rabi to kafin ka gazgata sai ka kalla agogon bango ka tabbatar da gaske ne kuwa in ya ce yau juma'a sai ka duba kalandar ka saboda ya riga ƙarya ta riga ta zama jinin jikinsa to malami ya zama haka zai zama duk abin zai faɗa ko aya ce da zai ce anya ayan na haka take kuwa anya fasara na haka take kaga da ka zama cikin wannan shakkun gara kawai ka kyale mai karatun shi malami a mai yin ƙarya fitina ce a cikin mutane gaskiya Allah ya kyauta su kuma da malama hadisi abin da suka tsana mafi tsanani babu kamar ƙarya in kana yin ta ba sa daga ma kafa su cewa suke ko ka tuba ka je tsakaninka da Allah amma su a gunsu babu wani tubabbi akan ƙarya ba za ka tuba tuba da za su sake an san maganar ka ba amma suna fata Allah ya gafarta maka to Allah shi kyauta yanzu wannan yana tabbatar maka ne da cewa isnadin hadisin shi ma bai yarda da shi ba kuma ba kamar na saura sauran riwayoyi da yake kawowa ya wuce ai ya faɗa maka mazajen ka gane da kanka ba ko to wannan yana ganin babbar ƙarya ce da dole sai ya yi tambihi akai قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا غندر عن شعبه عن يعلى ابن عطاء عن وكيع بن عدس عن ابي رزين الاقيلي قال قلت يا رسول الله اين امي قال امك في النار قال قلت فاين مضى من من مضى من اهلك قال من مضى اما ترضى ان تكون امك مع امي mala saki an suwa daga malamin sa Abubakar ibn Abi Shayba ta hanyar gumbar Muhammad ibn Ja'far zuwa ga shu'ba ibn al-hajjaj amirul mu'minin fil hadith daga ya'la ibn ata at-ta'ifi wanda yana daga cikin rijal na imam muslim ya rashi kafin 130 ya'la shi kuma daga waki' ibn uds ya wuce a baya akan ce uds akan kuma ce hudus wanda da'ifi ne kamar yadda muka sha ambato a baya daga abu razin al-uqaili qala abu razin yace qultu ya rasulullah nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aina ummi ina mahaifiyata mahaifin shi ta mutu a jahiliya bata musulunta ba qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace ummuka finnar mahaifinka tana wuta qala abu radin yace qultu fa aina man madha min ahlika to kai ma mutanen gidanku da suka riga suka mutu kafin wannan musuluncin suna ina qala sai annabi yace amatar da an takuna an takuna ummuka ma ummi baka yadda a ce da mahaifiyata da mahaifinka duk suna wuri guda ba wannan isnadi ne da'ifi amma hadisi ne sahihi yana da hanyoyi daban-daban kuma ya zo ma a cikin sayin muslim alimamu tabarani ma ya roito shi ta wannan hanya haka a tsayalisi shi ma ya roito shi sai ma da ya sake cewa haddasana abubakarin kala haddasana gundar daga dai gundar har ila yau muhammad ibn jafar albasri abu abdullah babban malamin nan ya rasu shekara ta ɗabi'a casa'in da uku imamu zabi yana cewa gundar ya shekara hamsin yana azumin annabu dawuda shekara hamsin ya yanayi kamar ka ce ya azumin shekara ashirin da biyar kenan Allah gafata mai ya ce an shu'uba daga malaminsa har kullum shu'uba ibn al-hajjaj daga ya'ala ibn ata a fa'ifi din can an wake ibn ursin an abi razini irin wacce riwaya ce qala qultu ya rasulullah kaifa yahya Allahu al-maut yuhyi Allahu al-mauta yaya ne Allah yake tada matattu qala annabi yace amma mararta bil wadi muhmila baka taba wucewa kaga wani wato kwazazzabo wanda yake muhmilan busasshe ya kashe ba thumma tamurru bihi khadra sannan ka sake wucewa ka ganshi da yabanya ba lokacin damuna thumma tamurru bihi muhmilan sannan ka sake wucewa ka ganshi ya kashe thumma tamurru bihi khadra sannan ka wuce ka ganshi wata damuna kuma da yabanya kadhalika yuhyi Allahu al-mauta haka Allah yake rayar da matatu wannan wannan wannan matattu wannan ma isnadin da'ifi ne saboda wakiu ibnu ursin din can amma hadisi ne shi ma tabbatacce malam ya sake cewa وحدثنا أبو موسى شين محمد بن المثنى قال حدثنا مؤمل ابن إسماعيل البصري wanda ya rasu ka 206 yana da hadisi a cikin Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah qala dasana Hammad ibn Salama babban malamin nan Hammad ibn Salama ibn Dinar an ya'ala ibn Atha duk wannan dai riwaya zuwa ga ya'ala ibn Atha an wake daga waki'u waki'u yace an waki ibn Hudsin shine wancan din an ammihi Abi Razin al-Waqidi kala qultu ya Rasulullah nace kala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu al-masaila annabi ya kasance yana kin tambaye tambaye yawan tambaya meye kaza meye kaza suwaye suka yi kaza irin waɗannan tambayoyi waɗanda ba su da wani amfani a addininka wa ya'iba annabi ma yana aibata masu irin wannan tambayoyin sai zai ce maka algaba ta malam waye me sunan ƴan uwa annabi Yusuf nan guda 11 da aka ce yana da yana da ikhwati Yusufa me sunan su wannan matar wadda aka ce ta ki annabi ya ce ta auri Julaybib waye me sunanta ne algaba ta malam ba a mata a cikin hadisin ba misali da ire-iren su irin wannan tambayoyin kabarin waye kabarin da annabi ya je ya saka wani abin nan danyen ganye kabarin wane ne da wata tambaya da ta dinga yawa kwanaki a cewa wace ce babanta annabi danta annabi mijinta annabi kakanta annabi waye waye danta annabi aka ta lissafawa in ce kawai ni ban sani ba amma wannan tambayar naga ta fi so 50 na cewa ban sani ba ko ban sani ba daga sai ko ban so sai na sani baya cikin damuwata sai ka ban taɓa tunanin da bincika ba kuma me mutane ba su tambayi abin da zai amfane su ga addininsu su gyara tsarkinsu su gyara ibadarsu su gyara tauhidinsu su gyara addininsu su gyara zamantakewarsu ba suka damuwa da wannan ba sun fi damuwa da rigingimu da masa'il masu tada ƙura da shubuhohi da makamantansu wannan zuga ce ta shaidan da talbis da yake wa mutane abinda in an gaya maka ma ba amfanin ka zai yi ba ba ma riƙewa za ka yi ba ba gyara maka addinin ka zai ba to annabi yana aibata irin wannan tambayoyin faida sa'alahu abu razinin ajabahu wa a'jabahu amma tambayoyin abu razin annabi sallallahu alaihi wasallama yana ainihin wato amsa su kuma suna burge shi wato saboda abu razin yana yin tambayoyi masu ma'ana to wannan babun da na so mu kai karshen shi sai na karanta mana wannan ta'aliqin kun ga ya kawo hadisi game da makomar mahaifiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a waɗannan hadisi na san an sha karanta su galibin mu na nufin galibin mu ɗaliban ilimi mun taba jin su ko mun taba karanta su Uh, kuma sun zama mahallin uh, niza a wannan rayuwar da muke yi to mu a ɗabi'a mu mu ɗalibai ne 'yan makaranta ba ma shiga rigingimu irin waɗannan da ake yi shi sa 'yan uwanmu da suke nesa su yi haƙuri waɗanda za su ji a ta rigima a kan facebook a ta rikici sai ce wa masa baki saboda mu ba 'yan rigima ba ne mu ɗalibai ne mu 'yan makaranta ne ba ma shiga irin wannan rigingimu wanda suke shiga 'yan facebook sai su ci gaba da shiga Allah ya sa albarka sun wakilce mu a can mu ko mu wakilce su anan ko ai tunda shi kanshi wa'azi asalin shi ai fardu kifaya ne to dan me zaka ce duk wata magana sai kowa ya shiga bai yiwuwa haka kowa sai ya rike abin da yake ganin yafi mai yafi dacewa da abin da ya saba ko dabi'arsa ko abin da yake ganin yafi mishi alhairi a wurin Allah so da kai sa ka ji ai ta rigingimu waɗannan goma shigan su amma an karatu ya kawo kai sai mu karanta daga nan mun wuce ta kuma to shi sa nake ganin babu laifi mu karanta wata 'yar magana gajeruwa ko mai amfani daga sharhin sunan abu dawuda don abu dawuda ya rubuta wannan hadisin masu sharhin suka yi magana saboda ka ji su malamai kamar da muke faɗa kullum hadisai ana komawa ne gun malaman hadisi don sanin fasararsu ayoyi ana komawa ne gun malaman ƙwar'ani masana tafsirin sanin fasararsu ba a amfani da kawai tsuran larabci ko abin da ya bujiro a zukatan mutane ko abin da suke ganin shi ya dace ba amfani da shi akan wannan kamar yadda matsalar tattalin arziki sai a nemi experts tattalin arziki matsalar education a nemi expert a education matsalar security a nemi expert a security matsala kowace matsala bai da ba zai yiwu za a je misali ga wani ya zo da ciwo a hannunsa ana so a masa magani a ce a tafi department na political science a nemi wani farfesa a ce me zaka ce bai da ta cewa akan wajen shi kuma wancan likita da ke asibiti in ana magana akan harkokin zaɓe da jam'iyyu da alaƙar ƙasa da ƙasa shi kuma ba harkar shi bace sai kuma tafi kuma yan science din su kuma su jawabi so da haka idan ka tarar da hadisai kullum in kana so ka san fassarar su mai inganci to to koma ka ga me malamai suka faɗa malaman da duniya ta da cewa malaman hadisi karka dogara da abin da kake ji na hayaniya a gai saboda ka wannan hadisan da suke magana akan makoma iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da duk tuhumar da mutane suke akai wannan tuhuma ce ta, ta, kawai ta, masoya zuciya kuma wannan tuhuma in zaka yi ta mutum na farko zaka tuhuma shine shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya faɗa in ka ce duk wanda ya faɗa haka maƙiyin manzo Allah ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya faɗa din da ya inganta ya faɗa kaga shi kake tuhuma da kiyayya ga kansa kenan farko kafin wani sai ko malaman da suka ruwaito kuma a cikin duk malaman da suka ruwaito suka inganta babu wanda ya taba yin wannan magana hatta suyuri da yayi rawar kafa akai ba irin magana da mutanen yanzu suka yake yi ba kokari yake kawai sai ya nuna cewa abin fa ba haka bane a irin ilimi na shi na kwashe kwashe Allah ya gafarta mai ba wai irin wannan magana ta tsinuwa da cewa makiya annabi bane ku ba irin ta yi ba to da haka sai na ɗauko mana daga littafin na duba wanda yake takaitacce kuma zai biya bukata ta nan take shine abinda mai aunul ma'bud ya faɗa ba za mu tsawaita magana akan waye mai aunul ma'bud ba domin akwai rigima akan littafin ma na waye ƙarshen magana da manshur ya faɗa cewa yana ganin littafin wani wani kwamiti ne suka zauna suka yi shi amma wanda yake babba a cikinsu shine shamsul haq al-azimul abadi tunda shine dattijo a cikin su malamin su akwai kanin shi akwai ɗaliban sa suka ta rubutawa shi kuma ya biya kudi aka buga sai aka sa sunan shi wani malami ne mutanen Lakno a ƙasar India sun yi wa addini hidima sosai ya rasu shekara ta 1329 kaman fiye da shekara 100 da suka wuce kenan da da ɗan kai asalin hadisin al-Imam Muslim ya fitar da shi da Abu Dawud da Baihaqi da Ahmad Baihaqi a cikin sunan ɗinsa al-Kubra da kuma cikin dalailun nubuwa haka nan al'imamu tsahawi a cikin mushkilul asar ya fitar da shi shi kuma abinda ma ya kalla a ciki magana akan waye ya tambayar saboda wanda ya tambayar ana ganin kamar Hussein ne baban Imran to Hussein baban Imran aka ce a wata riwaya ya mutu bayan kwana 20 da wannan tambaya kuma bai musulunta ba a wata riwaya kuma aka ce ya musulunta annabi ya mai addu'a to wannan rikicin shi yasa wannan ya kawo shi tsahawi a inda ya nuna cewa ai Imran dan Husaini dan Husaini ne wanda ya mutu shine kakansa wanda ya mutu shine baban shi amma sunan iri da ya warware da wannan da wannan mafitar to ya kawo hadisi haka nan tabarani da sauransu da yawa al-ima a cikin aurul ma'bud bayan da sai ya kawo hadisin sai yake cewa qala an-nawawi al-imam an-nawawi a cikin sharhin muslim yana cewa fihi anna man mata fil fatrati ala ma kanat alayhi al-arabu min abadatil awthani fa huwa min ahli an-nar duk wanda ya mutu wannan hadisi yana nuna cewa duk wanda ya mutu a lokacin karancin annabawa a cikin abin da larabawa suka samu kansu na bautar gumaka to wannan dan wuta ne domin bai mutu akan fitira ba ya mutu akan maguzanci ne walaysa hadha mu'akhadatan qabla hadha mu'akhadatun qabla bulughi da'wa kuma wannan karkace Allah ya kama shi kafin a kawo mai sako fa inna haula'i waɗannan maguzawan larabawa masu bautar gumaka qad balagathum da'watu ibrahima wa ghairihi wa'azin annabi ibrahima da wanin sa min al-anbiya'i salawatullahi ta'ala wa salamuhu alaihim ajma'in ya ya riske su hasali ma annabi isma'ila a makka ya rayu wa kullu ma warada bi ihya'i walidayhi sallallahu alaihi wasallama wa imanihima wa najatahuma aktharuhu mawdu'un makdhubun muftara duk abin da ka ji an ruwaito aka ce wai daga baya Allah ya raya iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har sun yi imani har Allah ya tseratar da su ce to wannan mafi yawan shi ƙarya ce kira ce zuki ce aka kirya wa ba'dahu wani kuma da'ifun jiddan mai rauni ne kwarai la yasihu bi halin sam bai inganta ba ittifaqi a immatil hadisi ala wad'ihi daukacin malaman hadisi sun hada kan cewa hadisan ƙarya ne ka dara kutuni imam dara kutuni ya faɗa haka a cikin al'ilal wal juzgani wal juzgani wa ibn shahin wal khatib wa ibn asakir wa ibn nasir ad-dimashqi kenan wa ibn al-jawzi wa suhaili wal qurtubi wal muhib at-tabari wa fatih ad-din ibn sayyid an-nas wa ibrahim al-halabi wa jama'a duk wannan taron malaman hadisin abral qurun sun faɗi cewa hadisan nan na ƙarya ne wa qad basata al-kalama fi adami najati al-walidaini al'allamatu Ibrahimul Halabi fi risalatin mustaƙilla, akwai malami Ibrahimul Halabi, wanda ya ɗan rigaye su kaɗan a zamani, ya yi rubutu na musamman a kai, yayi magana qarara akai wal allamatu ali al-qari fi sharhi al-fiqh al-akbar wa fi risalati mustaqilla da ali al-qari a cikin sharhin fiqh al-akbar na abu hanifa da kuma littafi na musamman da ya akan haka wa yashhadu li sihhati hadha al-maslak hadha al-hadith as-sahih wannan hadisin na inna abi wa abaka shine hadisin da yake sharhi a nan wajen yana tabbatar da wannan tafarkin na waɗannan malaman hadisin shine daidai duk kaji su malaman hadisin da haka dukansu sai ka kirga su a cikin makiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan kuma duka ba su ma taɓa sanin ra'ayi wasu mutane masu na ƴan izala ko wahabiya da kake tsinewa kana cewa makiya annabi bane sai ka kirga su duka cikin makiya annabi wa shaykhu jalaluddin suyuti ce amma kaga malam suyuti kad khalafa huffada ne wannan wal ulama'a al muhaqqiqina ya saba ma daukacin malamai da mahaddata wanda suke masu tantance bayani wa asbata lahum al imana yace lallai sun yi imani wannan jata kuma sun tsira fa sannafa ar rasail al adidata fi zalika iruta littafai daban-daban akan haka minha da gaske akwai risalatu ta'zim wal minna tana nan a cikin al hawi lil fatawi fi anna abawai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil janna sunan littafin kenan yayi ta kawo tarkatarka iri daban-daban qultu ni malam mai magana mai aunul mabud sai nace al-allamatu suyuti mutasahirun jiddan malam suyuti mutun ne mai sakaci da yawa kaga bai zage shi ba bai aibata shi mutun da magana ce ake ta ilimi la ibrata bi kalamihi fi hadha al-babi wannan magana da yayi anan ba abun lura bace dan ba akan ilimi yayi ta ba malam yuwafiqhu yuwafiqu kalama al'a'immatin nuqad saboda maganganun malaman can gwarazan malamai suyudi bai dace da su ba so da kaza mai mai da maganarsa ba za a zage shi ba za a ci mutuncin shi ba wa qala sindi as-sindi mai hashiya yace man yaqulu bi najati walidai hi sallallahu alaihi wasallama yahmiluhu ala al-ammi wadanda suka ce iyayen annabi sun tsira to ba su karyata hadisin ba sai suka ce a wannan hadisin da ya zo inna abi wa abaka to ana nufin babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne fa inna ismal abi yutlaqu ala al ammi domin sunan baba akan kira ammi da shi ma anna aba talibin qad rabba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace tare da cewa abu talibin ai yare ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yastahiqu itlaq ismil abi babu laifi da an kira shi da suna baba min tilkal jihati ta wannan fuskar intaha maganar sandi ta ƙare sai malam ya ce mai aunin babu da cewa haza aidan kalamun da'ifun batilun wannan ma magana ce mai rauni kunga yanzu yana magana ne ta ilimi ce wannan ma magana ce mai rauni babu zagi babu aibatawa ko zargi wa qad mala'a muallifu tafsir ruhil bayan mai ruhul bayan al-alusi kenan yace ya cika tafsirin sa tafsirahu bi hadhihi al-ahadith al-mawdu'a al-makdhuba dole na hadisi na ƙarya kama huwa da abuhu fi kulli mawdi'in kama yadda yake a ko ina min tafsirihi bi iradi hili riwayatil makdhuba ita kawo abu marasa inganci fasara tafsiruhu makhzan al ahadisil mawdu'a ta kaltafin shi zama wata taska ta hadisan ƙarya ina ruwan malamai su ba sa zagi kuma ba sa ganin ido kuma bai hana su cin kai ne ake cewa ko ganin kai bai hana su cin ido ne babu zagi amma kuma babu mujamala eh ba kara zagi shine ba ba tafarkin malamai bane zaba sam mu gujewa irin wannan aibatawa da tsinace tsinace ba malamai suke shi ba amma za a faɗin mutum magana ta ilimi wa qala ba'dul ulama wasu malamai suka ce at-tawaqqufu fil babi huwa al-aslam ka ja baki kai shiru game da wannan matsala ya kuma ka zaman lafiya malai ce huwa kalamun hasanu wannan magana ce mai kyau musamman baka san ka abu baka ja baki kai shiru shi yafi wallahu a'lam ya zama damuwarka kai ka san da kai ka tsira shi ne damuwarka aljanna ta Allah ce kamar yadda Allah ya ce an tilkumul jannatu uristumuha ma kuntum ta'malu wannan aljanna an gadan muku ita da abin da kuke aikatawa Allah ya ce inda ya ga dama da, da ya ga dama qul faman yamliku min shay'an in arada an yulikal masih ibn maryama wa ummuhu wa man fil ardi jami'a in Allah ya so ya halaka annabi Isa ɗan Maryamu da uwarsa da duk duniya wai sai ana Allah ba wanda isa da duniya da lahira ta Allah ce duniya ma haka Allah ya ce yana yana yana aina aralillahi yurithuha man yasha duniya Allah wanda ya ga dama shi yake ba lahira ma sai wanda Allah ya so yake ba ba ruwanka da wa Allah zai ba waye ba zai ba ba kai dai kokari ka kokari ka samu shine tsirarka amma ka ce annabi faɗo ta magana ka ce kai ba ka yarda da wannan magana ba ka ka rufe idanka kuma da sunan san shi kake ka rufe idanka da sunan wai so kake yi kai sai ka sai abin ya dace da hawaka mu mu mu dalibai da malaman mu da muke faɗan magana ba kowane ba kowane ya dace da asalin abin da muke so akwai abin da kake faɗa wanda ba shi kake so ba kai ma inda za a baka ra'ayinka da ba za ka so haka ba shi manzo Allah wannan abin da ya faɗa ba haka ya so ba duk akwai sakonni da Allah ya sa shi ya isar Aisha take cewa da zai boye wani abu da ya boye kaza to wannan ma haka ne tunda yana kuka kaga ashe ba abin da yake so ba kenan haka sakon da ya bayar akan cewa za a kashe Husaini yana kuka ba abin da ya so ba kenan amma yayin iya da kaddara Allah shi ma bawan Allah ne da Allah ya ce mishi kace falan ma kada zai dumin hawa tsaron zawajinaka haka ya fada da Allah ya ce mishi abasa wa tawalla haka ya hakura ya fada waɗannan da za a bashi da ra'ayin ra'ayin ransa to da ba haka zai so ayi ba da ya so Allah ya mishi ba haka ba da yace Allah ya bashi dama kada wato ya an same addu'a shi kada al'umma shi su dinga rigingimu a duniya Allah ya ce ba zai an same ba haka ya hakura so manzo Allah sai yana da wasu halat da Allah ya nuna masa ikonsa na Allah ya haƙura ya bi duk da kasancewar shi badaɗiyin Allah duk da kasancewar shi Aisha tana cewa ma ara rabbuka illa yumashi ka fi hawaka la yasra'u ko Allah yana gaggawan yadda da sarranka da Allah ya ce mishi turji man tashau min hunna wa tu ilayka man tashau kaga Allah yana mishi haka a wasu wurare amma a wasu wurare kuma Allah na da kaddara sai yana da ikon sa yana da ainihin wato a girman mulkin sa da abin da ya tsara ko kowa baya so haka Allah ya so ai hatta abu ɗalibin da ya mutu a kafirci annabi bai so ba amma ya iya inda annabi abin da ya so ne da duk mutanen makka nan da sun yi imani bai so ba saboda haka zaman lafiyanka kamar yadda ya faɗa a irin wannan babun idan baka san abin ba to kai shuru kawai kai ta istighfari kuma haka nan kuma idan abin ba karatu ya kawo kanshi ba ba daidai bane a tattata da irin wannan magana in karatu ya kawo kai dole haka za a fada ana karatun aqida ana karatun fiqh ana karatun hadisi ya kawo kai dole haka za a fada kar kuma ka dauka wani abin abin izza ne kace ai mu mun san ma kaza ma kaza ne sai ka iya fadawa cikin cin mutuncin ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka dinga fada kana jin dadi misali a kai ma zaka fada da damuwa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga damuwa kai ma ka fada da shiga damuwa shine da gaske kana kaunarsa ina fata mun gane wannan abin da ya shiga ya zama masa damuwa kai ma ya zama maka amma kar ka sake ka ce zaka shiga gaban shi ka ce kai abin da ya faɗa ko ya yadda kai baka yadda ba kar ka sake wa qala al-mundhiri wa akhrajahu muslim muslim ya fitar da shi wa hadha ar-rajulu huwa husayn ibn ubayd kaji magana walidu imran ibn husayn baban imran dan husayn wakila huwa abu razin laqid ibn amir al-uqayli kamar da muka ji wannan riwayoyin وكفى بفتح الكاف وتشديد الكاف wannan wani magana ne na da ya shafi garibul hadis idan kun ji wannan taliki zaka yi koma cikin tafin aulul mabud kaga karin bayani da kuma sauran tafai wanda suke shuruhu kaga ba ka ga wani malami kwaya daya in banda suyudi din da ni dai ban sani ba wani malami kwaya daya wanda ya sharil tafan hadisi wadanda ya tafi zuwa ga akasin haka dukkanin malamai a dukkanin mazhabobi da dukkanin zamunna abin da suke faɗa kenan su tsaya iyana hakan ka koma littafin Ashekul Albani silsilar sahiha inda takrijin hadisin shi ma zaka ga yayin maganganu masu tsayi akai saboda haka mu a gun mu gasgata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan komai muke da abin da ranmu yake so da wanda ranmu baya so duk abin da ya tabbata ya faɗa ilmance ya faɗa malamai sun tabbatar to mun yadda mun amince komai yadda kai kake gani ya maka nauyi ko ya mana nauyi ba kamar yadda kai kuma kake ganin duk abin da Tijjani ya faɗa ka amince baka ganin nauyin ya ce ya gani a mafarki ya ce ai sun gamu da annabi duk ba ga nauyin wannan ko to mu kuma annabi ne ba magana nauyin nashi sai ya ce ya je gurin Allah a Isra'i da Miraji mun yadda da ya ce an kai shi aljanna ya gani mun yadda da ya ce an kai shi wuta ya gani mun yadda da ya ce ga nau'in yan aljanna ga nau'in yan wuta da ya ce wahayi ake mushi duka mun yadda komai dubu bisa dubu wannan kuma shine a cikon ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bangaren shi da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne wajibi ne tasdiquhu fima akhbara wa ta'atuhu fima amara wasna bi an mana anhu au zajara wa an yu'badallaha wa la yu'badallaha illa bima shar'a Allah ya gafarta mana gaba daya sai mu kuma cikin gafin da malai yake cewa babu ma zikira anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tuhaddithu an-nasa bima yaf yafza'uhum wa yashqu alaihim annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar ku dinga karantar da mutane abinda zai firgita su ko ya musu nauyi karatun da bai kai matsayin su ba karatun da bai kai fahimtar su ba kana malamin islamiya kaje ka dinga dauka tuka masu nauyi kana koya ma yara islamiya wanda ya fi karfin su su dawo gida su dinga tambayar iyayen su iyayen ma ba san karatun ba malamin islamiya akwai su da irin wannan abin da abin da ya je jiyo a wa'azi shi zai ce ya ga wa yaran mutane wannan gadiya ko to ga gani ko yanda me yake ta islamiya wannan kuma ba ka ta islamiya bane ci da kuma musu arba'una hadisa din su kawai da da da mi'a nasawiya su haddace su mutu lafiya na kai na kai musu irin wannan iskaliya kai ma ba gama fahimtar ta ba shi za ni na yadda da maganar mala albani na Allah ya gafarta mai da yace a daina sa matasa suna korawa islamiya wala yana yadda to amma galibi su ne kada su korawa islamiya saboda karancin albashin kuma dama su matasa ba su da aikin yi galibin su ko dubu ko aka bashi haka zai karba kuma yana son burgewa yana son da ya shi ma ya dan yi tilawa har da shi wancan da tijar zaka ce ka islamiya ko yana da bukatu yana da iyalai yana da yaya yana da hidindimu amma shi ya dace da irin wannan matakin amma shi kuma ba zai iya jura wannan karamin kuɗin da za a bashi ko kuma sai dai a ce je ka Allah ya maka albarka ba zai iya juriya ba to da yadda ya kamata yi shine a biya kuɗin islamiya da yawa sai a ɗauki malamai da ake ɗaukar na boko a basu albashi da yawa su karanta islamiya sai a samu ilimi mai nagarta malamin da ya daɗe yana karantarwa in ya kantar da yara ya fi gane ya kamata a yi da su me kuma matakin ilimin da ya kamata a tsaya sannan kuma dama a gidan shi ma akwai yara ya iya hulɗa da yara amma wannan komai duka wani ma haka ji an ce malamin islamiya yana zagi shi sai na ci kaza kaza kadanki haka ake fama da su kullum wani ya ji yaro ciwo a zo a tafi da yadda masa shi kuma ya ruga da gudu a bi shi ana ana a tara a tara kamar dan sani wallahi duk mun sha samu irin wannan kesi din ba daɗi kuma eh da kuma duk wata yarinya ta mai murmushi shikenan sai su dan fara abin nan dan fara gaisawa da ita shi bai aure ta ba shi bai bari wanda zai aure ta ya aure ta Allah ya kyauta قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا آدم بن إياس آدم بن أبي إياس ne wannan kuskuren injini قال حدثنا بقية بن الوليد عن الوليد ابن أبي الوليد البجلي عن عبد الرحمن بن عايد عن المكبام ابن معدي كريب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثتم الناس عن, ربك عن ربهم فلا تحدثهم بما يفزأهم ويشق عليهم wannan hadisi mala ya karbo shi daga Muhammad ibn Auf ibn Sufyan at-Ta'i daga cikin malaman Abu Dawud ya rasu shekara ta 272 shi kuma daga Adam ibn Abi Iyas babban malamin daga Bakayt ibn al-Walid wannan shine matsalar isnadin domin mudallisi ne an al-Walid ibn Abi Abi al-Walid al-Bajali Walid ibn Abi al-Walid ibn Uthman kenan wanda ya hadisi a cikin Muslim da al-Kutub al-Arba'a shi kuma daga Abdurrahman ibn A'id daga al-Miqdam ibn Ma'adi Karib yace wannan sahabi yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah yace idza haddastum an-nas an rabbihim dan zaku ba mutane hadisi ilimi zaku karantar da su game da al'amarin ubangijin su fala tuhaddithuhum bima yafza'uhum kar ku dinga ga musu abin da zai firgita su wanda yafi karfin fahimtar su da karfin kwakwalwar su wai shukku alaihim abin da zai dame su kar ku ga musu abin da zai dame su wannan isnadi ne da'ifi saboda menene saboda an ana ta al-walid ibn muslim da kuma abin nan ittirabi da aka samu a isnadin sa wani lokaci ya ce daga Walid ibn Abdul Walid daga Abdurrahman ibn Aiz wani lokaci kuma ya ce daga Nasr ibn Alqama kamar yadda zamu zo mu ji ruwayin a gaba a Sheikhul Albani Muhammad Nasiruddin Allah ya gafarta mishi a cikin Abdaifa lamba hadisi na 2492 yayi takhrijin wannan hadisi ya tabbatar da raunin sa qala dasana Muhammad ibn Ali ibn Maimun qala dasana Sulaiman ibn Abdullah an baqiya kaga da ya ira daga bukatun walid din anan kuma sai yace an nasr ibn alqama al-hadrami can kuma yace an al-walid ibn abil walid shine ittirab an kaga can daga al-walid daga abdurrahman ibn ais dan kuma daga nasr ibn alqama daga abdurrahman ibn ais yanzu kaga al-walid ibn mus abin nan baqiyatu ya ambaci mutane biyu kenan ko yace daga nasr ibn alqama daga abdurrahman ibn ais daga miqdam ibn ma'adi karib عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله sai kada cewa haddathana ibn auf shine muhammad ibn auf ibn sulaiman qala haddathana abu anasin kala da sana baqiyyat ibn walid to mukalla daga baqiyya din sai kuma ya sake yin wani isnadin daban yace an kamil ibn anil walid ibn kamil can yace al walid ibn abil walid wanda shine usman nan kuma walid ibn kamil wani daban duk sunayen ne kuma an nasr ibn alqama kaga nan kuma sai ya tsallaka ya sake sa wani mutum tsakanin shi nasr ibn alqama to wannan shine ittirabun wani lokaci ya ce walid ibn abul walid wani lokaci ya ce walid ibn kamil wani lokaci ya ce nasr ibn alqama wuri uku kenan ko dukkanin su daga aid daga abdurrahman ibn aiz daga miqdam ibn ma'adi karim daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan shi ma isnadi ne mai rauni sannan kuma al walid ibn kamil da malayyinul hadith ne to da wannan isnadi ne wanda yake ainihin wato muttaribi kamar da malamai suka ambata malai sake cewa amma dai hukuncin tabbatacce ne kamar yadda yake a cikin Bukhari mu'allakan ko hadithun nasa daga Sayyidina Ali hadithun nasa ala qadri uqulihim wa afhamihim ku mutane karatu gurgudan hankalinsu da fahimtarsu kuna so ne su ƙaryata Allah da manzansa akwai abin da mutum sabon musulunta ko sabon usadanci ba zai iya ba zai iya gaskata shi ba ya fi ƙarfin fahimtarsa ya fi ƙarfin iliminsa kamar da ne kwatance kwanakin baya yanzu tun daga firamare har university ana karantar da noun a English amma kowane approach din shi daban abun nan din fadin bayanin da ra'ayi daban kowane za a kalli nan yan primary ne junior abun nan lower primary nan yan upper primary nan yan junior secondary ne nan yan senior secondary ne waɗannan yan aji ɗaya ne a university waɗannan suna yin English ne a matsayin James courses waɗannan kuma suna MA English ne yan linguistics ne zaka kowa approach din za mu shi magana akan noun da pronoun daban ne saboda matakin ilimin shi haka duk department in ka je haka yanzu mathematics da ake yi irin wanda ake a primary da wanda ake a secondary ai daban da wanda ake mai university a university ma kowa nasu daban akwai inda in ta kure ta kure ma ba a amfani da lamba kuma ake kawai da da, da, harfa ake amfani in in ta yi zurfi sai ga ma sun koma abcd kuma kuma lissafi ne in ka shiga ajin kanka sai ya buga in ka zo daga department na islamic studies ko daga department na sociology ka je ka shiga wannan ajin na lissafi wallahi sai dai a fito da kai kai ka asibiti in ka ce dole sai ka fahimce shi su kuma za ka wasu na abin cikin nishaɗi to saboda haka kowane ilimi yana da matakan shi da kuma yadda ake yi kaɗan kaɗan ilimi kamar da suke cewa yunalu bi bub'in namla ana samun shi ne da irin tafiyar tururuwa tururuwa ba ta sauri daga ta ɗauki abu amma ta tafiya a hankali a hankali kamar ba ta ji ba ta wuni tana jida to haka ake so ilimi a abu a hankali a hankali a hankali kamar da malam albani yake faɗa Allah ya gafarta mai wata kutanci da taɓa yi ya ce kamar ƙwallaci in ka zo ka buga ta da ƙarfi cikin wani ɗaki sai ta buginan ta buginan ta buginan ko ta fasa gilashi ta fita amma an ka ɗauke ta ka gangara da ta a hankali ka wurga ta a hankali sai ta samu wuri sai ta laɓe to haka ilimi yake yi shiga kwakwalwa in ana bin shi a hankali a hankali kowane yana samun wurin shiga yana zama yana zama amma aka ce a ɗauka guu to yadda aka ɗauka kamar tashin gishirin an daɗa nan kuma aka za a sauka Allah ya kyauta malam ya ce babu ma zukira an nabi sallallahu alaihi wasallam annan nasa yas'aluna hatta yaquluna ko hatta yaqulu Allahu khalaqa kaza Allahu khalaqa kaza faman khalaqa annabi ya ba da labarin cewa mutane za su bude wa kansu kofofin tambayoyi marasa amfani su dinga tambaya suna tambaya a cikin zukatansu har ma su tambayi wasu cewa to ai Allah an ce shi halicci sama shi halicci ƙasa shi halicci mutane ya halicci aljanu to shi Allah wa ya halicci shi har za su kai ga haka atheist kenan ko irin tambayin da suke yanzu atheist da ake ce musu yan ba Allah yan ba su yadda da akwai lahira ba kaga sune irin waɗannan za su yi tawo kansu tambayoyi har su je tambayar da ta halaka su qala hadathana abu musa shine muhammad ibn musanna qala hadathana hisham kasir ibn hisham al-kilabi kenan abu abu shiblin wannan saduqun ne wanda yake yayi riwaya sosai daga malamin sa dinnan ja'far ibn barqar an yazid al-asam daga yazid al-asam ɗaya daga cikin manyan tabi'ai mutanen garin rikka qala yace samitu abu hurairata yaqulu naji sayyidina Abu Hurairah Allah ya kara masa da yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama maikin Allah ya ce la yas'alannakumun nasu an kulli shay'in mutane za su ta tambaya ku akan komai hatta ya ƙulu har su kai ga suna cewa Allahu khalaqa kulla shay'in Allah shi ya halicci komai faman khalaqahu shi Allah ya halicci shi to da ka zo nan tambayar kai malaka ya uz billahi min shaitanir rajim a cikin kwakwalwarka qala yazid yazid mai riwaya yazid al-asam yace fa haddathani anhu ibn sabig al-sulami annahu ra'a rakaban ibn sabig as-sulami ya ban labarin cewa wata rana ya ga wasu mutane a tau abu huraira sun taso takanas ta garinsu sun zo gun abu huraira fasa'aluhu an zalika kuma suka mai irin wannan tambaya da annabi ya faɗa ta ji mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai abu abu huraira yace Allahu akbar wato ya ji mamakin abun yace ma haddathani khalili bi shay'in illa qad ra'aytu babu wani abu da masoyina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ni sai da zama na ganshi ido da ido au ana antaziruhu ko kuma ina nan ina jira zan ganshi duk abin da annabi ya faɗa gaskiya ne na gani wasu kuma ina nan ina jira zan gani wannan hadisi a cikin sahih muslim da muslim imam ahmad ibn hanbal da kitabu tauhid na ibn manda qala dasana muhammad ibn musanna qala dasana kathir ibn hisham qala dasana ja'far ibn barqan irin wancan isnadin ne qala balagani sai dai mu'dali ne anan kaga ja'far ibn barqan anan sai ya ce balagani bai ambaci tabi'i da sahabin ba mu'udali ne kenan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace annabi yace in sa'alukumun in sa'alu in sa'alukumun nas an zalika faqulu idan aka tambaye ku irin wannan maganganun sai ku ce musu Allahu kana qabla kulli shay wallahu khaliqu kulli shay wallahu ka'inun ba'da kulli shay ce musu Allah shi yana nan tun kafin komai kuma Allah shi ya halicci komai kuma Allah zai wanzu bayan komai wa da sana yaqub ibn humayd ibn kasib kenan قال حدثنا ابن ابي حازم عن العلاء عن ابي عبد العلاء ابن عبد الرحمن الخرقي الحرقي عن ابي هريره daga sahabi Abu Hurairah radiyallahu anhu kala kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi yace qala Allahu azza wa jal Allah ya fada cikin hadisul qudsi yake cewa la yazalu abdi yasalu anni hadha bawa na ba zai gushe ba yana tambaya na akan halittuna yana cewa waye halicci kaza waye halicci kaza har yace Allahu khalaqani faman khalaqa Allahu to ni bawa Allah ne ya halicce ni shi Allah wa ya halicce shi wannan isnadi ne kyakkyawa hadisi ne tabbatacce ibnu manda ya rawaito shi a cikin kitabul iman malam yace hadathana abubakrin wa abdullahi ibnu amir ibn zurara qala subin suka ce hadathana muhammad ibn fudail muhammad ibn fudail ibn ghazwan malami ne mashhuri ya da littafai kitabu du'a kitabu zuhud da sauransu anil muhtar ibn fulful daga malam muntari dan fulful wannan wani malami ne mutumin kufa wanda zahabi ke cewa kana bakka'an abidan da yawan kuka ne da bauta Allah kuma fiqatan ya da hadisi a cikin muslim da abu dawud da tirmidhi da nasai ya rusu ka ta 140 bayan hijira an anas ibn malik daga sayyidina anas dan malik Allah ya kara masa yadda qala anas yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace la yazalu nasu yasaluna mutane ba za su gushe ba suna yin tambayoyi ya na ma kaza wa kaza meye kaza meye kaza sai ta tambayoyi na uwa ka ta haife ka hatta ya ƙula har su suna cewa Allahu khaliqun nas Allah shine maliccin mutane faman khalaqallaha to shi Allah waye halince shi fa inda zalika yadilluna da zaran mutun ya kai nan to ya kai gabar bata ya kai athais kage cewa kai tambaya kake yi kai reasoning kake yi kai logical questions kake raising to kofar bata ce ka ji wannan yawwa ka kama kofar bata haka yana daga cikin hadarin da al'umma suka shiga musamman matasa ƴaƴan mala'u shine yawan kwasan su da aka dinga yi ana kai su kasashen turawa can suke koyi wadannan abubuwa akai su kasashen Singapore akai su kasar wacece Brazil Argentina akai su Spain akai su Jamus kasashe waɗanda ba a damu da addini ba waɗanda kuma ƙasashe ne abinda aka damu da shi kawai shi ne abinda ake ce ma albahasul bahat pure research bincike kawai ake binciken kuma ba ruwan shi ba yi da wani guideline na addini ba yi da red line wanda a ce no-go area ne babu kawai bincike ake a yi ta tura musu waɗannan falsafofin a yi ta ba su littattafai na mulhidai suna karantawa kai wanda akwai da suka ce ma ƙasashen da ake gani ƙasashen musulmi ma irin su tunisia da morocco wanda dama irin wannan sharrin ya riga ya yi yawa a cikinsu in ka je ƙasar tunisia ko morocco ko algeria kaga irin bala'in da suke cikin inda ake ce magribul arabi aga irin bala'in da suke ciki na juyawa tunani sai abin ya baka tsoro sai abin ya baka tsoro an riga an juya tunaninsu kuma gwamnatocin sun yarda da wannan juyin tunanin babu abin da suke so ila raba kansu da addini saboda kai wannan afkar din sun yawa a cikin su Allah diniya al'unufiya irin wannan atheism feminism kazaism ga sunan sun yawa a cikin su waɗanda kuma duka bata ɗabi'a ne da bata addini saboda haka annabi ya ce duk wanda ya kama wannan kofar mai annabi yake cewa ya kama kofar bata ya rage ka zaba abin da kake so da aka tsira wannan yana cikin sayin muslim yayi mutane suke gani suke da an ce zane wannan tambayoyin to wai kamar ai ba a da amsar da za a ba su ne a saboda amsoshin ba ka bukatar su ba ka bukatar su kamar yaro ne ya zo cin baban shi yana so ka gaya mun wai waye wasu waye suka yi shedaran da aka daura aurenka da mamanmu lafiya ce saboda akwai wanda suke ganin cewa kamar ba aure kuka yi ba to don ubanka je kawai auren bane shikenan haka zaka ce mishi kawai waye shege shikenan ko zaka fara neman a hotuna ne tukuna kana nuna mishi dan ya tabbatar cewa da gaske ne ga ka ga babban kawa ga makada ga liman sai ka ce to je ka irin shi cuci kan shi tunda har yayi da wannan shubhar shi cuci kan shi to shi ne irin wannan haka yadda da shubhar cewa to ai ta yi ma lahiran ma ƙarya ne kamar yadda a wani malami ya faɗa wa aboki da taunawa shi yana cewa to ai shi yana ganin sun da lahira nan babu tabbas gara kai a bar kowa ya abin da yake so in an je lahirar da ya gani ya ce a gara dai abin mutane su yi abin da aka ce in an je lahirar zai iya musu amfani sau da an je lahiran wanda ya yi abin da ya ga dama in an je lahira ya makara yi wanda kuma ya abin da aka ce yi ko da yana cikin shakka aka ji lahira to a gari ya yi abin da aka ce yi to zai iya tsira kamar malami ya ce muku watakila yin test gobe shi kenan sai wani ya ce tun da ne malam bai tabbatar ba kawai bari zan ci gaba da harkata sai kuma ya ce bari zan yi karatu to in kuka zo aji waye zai tsira wanda ya karatu wanda ya karatu shi zai tsira قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشيطان يأتي أحدكم شيطان زي زو ودايانكو فيقول يتشمشي من خلق السماء ويا هلتي سمي فيقول سي أتكر رنك كتي الله فيقول سي شيطان يقار تشمكا من خلق الأرض ويا هلتي كسا فيقول الله فيقول سي شيطان يقار تشوا من خلق الله to shi Allah da ya halicci waɗannan waya halice shi faqulu sai annabi ya ce ku ce amanna billahi wa rasulihi mu dai mun yi imani da Allah mun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma san wannan tambaya wannan hadisi ne kyakkyawa al-Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin musnadinsa wa haddathana Abdul Wahhab ibn Dahhak wannan malami ne mutahani mun karanta hadisi shi a baya qala haddathana Isma'il ibn Ayyash an Hisham ibn Urwa an abihi an Aisha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu ma kaza mutum zai dinga cewa meye kaza ma kaza meye kaza hatta yaqulu Allahu khaliqu kulli shay'in shedan zai tace maka meye kaza meye kaza har ka kure akan cewa Allah shine mahaliccin komai fa zakara nahawahu ya ambaci hadisi kwatankwacin wannan hadisi ya tabbatacce duk da isnadin shi akwai rauni a cikin sa insha Allah yana ganin bari mu saurara anan sai mu tashi lamba hadisi na 662 insha Allah a darasin mu mai zuwa wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah